الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله muna ƙara janar godiya ga Allah subhanahu wataala wanda ya raya mu zuwa wannan lokaci kuma ya dama wannan masallaci mai suna masjidu sa'ad ibn abi waqasin radiyallahu anhu a wannan anguwa ta ga wannan ma cikin birnin Sokoto inda za mu ci gaba da tafsirin littafin Allah mai girma yau muna sha takwas ga watan Ramadana hijira 1447 wanda kuma shi ne bakwai ga watan uku miladiya 2026 muna da cikin suratu ɗaha jiya muna cikin ayata arba'in lokaci muna halinsa don haka sai ka sa karto wannan ayata arba'in mu ɗora daga inda muka tsaya a cikinta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يأكله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى الله مدوكين سركيشي استمشي أهتك yayin da yarwarka ke tafiya tana domin binciko labarinka har take cewa hal adullukum ala ma yakfulu ko zan nuna muku wanda zai kula muku da dan zai rika muku shi Allah ce muyi wannan farajana ka ila ummika kai ta karra ainuha wala tahzan muka mayar da kai wajen mahaifiyarka domin idanuwanta su sanyi kar ta yi bakin ciki a bayan wannan kana can wajen fir'auna ka girma wakatarta na san kashe wata rayuwa nan ma fa nake naka min algammi muka tsar da kai daga wannan damuwa wannan bakin cikin Allah ya ce wa fatanna ka hutuna muka jarrabe ka jarabawi a wala bista fi ali madayana kuma ka zauna a cikin mutanen madayana sun maje ta alaƙadarin ya musa sannan ka zo a kan wani matsayi ya kai musa muna cikin bayanai dai wajen wafatan naka hutuna ɗin nan lokaci wato malamai sun yi ta magana akan wafatan naka hutuna amma abdullahi muhammad ya fitar da hadisi daga zirin harun inda shi ya zita haruna ce asbabu dan zaidu ya ba mu labari daga alkasim dan abu ayyo daga sa'id ibn jubair wannan shi sa'id dan jubair din yace sa'altu abdullahi ibn abbas an qaulillahi azza wa jalla alayhi salam na tambayi abdullahi ibn abbas game da fadar Allah mu bai da girma inda yake Musa wa fatanna ka futuna sai ni tambaye shi anil futuni ma huwa wannan fitintunin jarwa menene su Abdullahi da bazai ce ista'rifin nahar ya ibn Jubair bari har sabon yini ya kai dan Jubair fa inna laha hadisan dawil gobe wannan futuni yana labari mai tsawo to falan ma azbahatu lokacin da ne waye gari ga dautu ilamnu abbasin sai ni san mako wajen dan abbas li atanajjaza minhu ma wa adani min hadithul kutub domin ya zartar da min inda mai zartar da min alƙawarin da ya min labarin wannan alƙawarin da wa qala sai abdullahi da abbas ke cewa tazakara fir'aunu wa julasa'u wato da fir'aunu da 'yan majalisarsa sun tattauna a kan alkawalin da Allah ya wa annabi Ibrahim alaihissalam cewa zai sanya annabawa da sarakuna a cikin zuriyarsa wato su bani Isra'ila kenan. to cikin tattauna da yake da mulkin wasu suka ce to ai inna bani isra'ila yantaziruna zalika banu isra'ila wannan alƙawarin da Allah ya wa annabi Ibrahim cewa za su zama annaba sarakuna shine suke jira fa ga suka wannan lokacin suna matsayin bayi ga kabilar Fir'auna ma ya shukuna fi ba su shakka a ciki mana sun tabbatar sai an samu wannan lokacin wa kanu yazunnuna annahu yusuf ne yaquba a can farko sun kasance suna tsammanin wanda zai samu annabta da sarauta shine yusuf dan yaqub falamma halaka lokacin da yusuf ya rasu kalu suka ce laisa haka za ma haka me ba laisa haka za kana wa ibrahim ba haka alƙawarin annabi ibrahim yake ba to da suka wannan tattaunawa sai fir'auna ya ce ba kai fata rauna to me shawaran kuka bai da su bani isra'il din tunda dai yanzu ga mu cikin ga cikin mu suna bauta muna kuma suna jiran wai lokacin da za su zama annabawa su zama sarakuna su kwace wannan mulkin namu ga ku yi shawara ku kai ga matsaya don haka suka yi shawara kuma gaba dai suka yi matsaya guda cewa a samu wasu mutane a ba su kaikai su rinka zagayawa a cikin gidajen bani isra'ila duk ɗan da sun ka samu an haifa namiji su yanki to haka kuma suka ci gaba da aikata aka nada kwamitin yanka kwamitin yankan jarirai wannan kwamiti yake sakawa yankan jarirai maza wayanda bani isra'ila suka haifa suka yawo ko cikin gidaje suna yanke jarirai to a kwana tashi sai suka ga anna kibara min bani isra'ila ya mutu da bi ajalin dottijawa manya suna mutuwa idan ajalin su yayi wasigharu yadhbahun su ko ga kanana na yankewa yushaku an tafna bani isra'ila suka ce ayyawa kusa ku karar da bani isra'ila gaba ɗaya to dutija na mutuwa ana yanke yara ba ga karewa za su yi idan ku kuka karar da su kwata siru ila an to ba shi romin al'amali wal hidimati allati kanu ka kuno sai ku dawo ayyuka da hidimar da suka yi kuka zan kuka yi da kanku kun ga ba ku wace ba kenan kuna sarakuna kuna yan galadimomi masu mulki ba hukumi wayancan suna bayan hukumi suka yi kun yayyanke yan kanana da tijan sun kare to ku za ku dawo kuka yi kan da kanku to kun ga ba ko ce ba suka ce to abinda za a yi faktul wa aman kullu mawludin zakarin ko kasalu a shekara daya ko rinka kashe duk yaron da aka haifa namiji wata shekara sai ku basu kun ga fa yaqillu abna'uhum sai ƴaƴan su karamta wa da amun wala taqtulu min muhadas waka shekara ya zama ba kashe kowa kawai shimfin sigari sai ƙananan yara tsingar aka yi hawa wannan shekarar da ba a kashe sai su tashi maka da manyan mutu bilka ba zan su ne madadin tsohin daga mutuwa fa'in nahu ne ya kasi rubi ma a wato ba su yawa saboda wani gada kunka ya raya su a na shekara ɗaya fata haku mu kasa tun iya kun balle ku ji tsoron yawansu walan yabnu bi man takatulu na ko wa'in saboda wani kuka kashe ba su karewa wata ta shi da lai balle da kun ka su kun ga yanzu su dai yawan gada kuka bari yan shekara shekara ba su yawan da kuke ji tsoron yawansu balle yawan sai zama ku barazana sannan ko ba su karewa duka balle a samu matsalar zan ba ku da masu yin ku aiki wa ajabu amrun ala zalika suka cimma matsaya gaba daya kan wannan to sai ga wan Musa ta dauki cikin Harun a shekarar da ba a yanke yan yara don haka ta haifai bayyane tana amintatta ta san ba a mai komai tun daga shekara ba a yanke kowa falon ma kana ƙabito lokacin da mai bi mai yanzu hamalar bi musa sai ta ɗau cikin musa shi kan shekarar da aka yankewa don haka fawo kafi kalbi alhamma wal hazana bakin ciki da damuwa sai ya abu a cikin zuciyarta abdullahi da abu ce to kaga fitina daya zalika min alfutuni ya jabir wannan yana daga cikin fitinun abin da ya shiga cikin cikin uwarsa na abin da ake rufi da shi to kaga an samu fitina daya ko fatan naka fituna kenan to ana nan sai Allah ya yi mata wahayi na ilhami kamar wadda ya zuwa cikin suratul qasas aya ta bakwai yace mata la ta tafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin karki ji tsoro karki bakin ciki zan maida miki shi kuma zan sanya shi cikin manzanni to sai aka umarce ta idan ta haifi wannan ɗa an taji alahu fi tabutin ta sa cikin akwati sun matulkihi fil yammi sannan ta jefa shi a cikin teku falamma walada lokacin da ta haifu fa'alar zalika ta aikata wannan falamma tawara anha ibnuha lokacin da ɗanta ya fuku gare ta mana ruwa sun ka dauka kada kana tana kallon akwatin yana tara sama ruwa har ya kai yadda ba ta linka sai ga shaɗan ya zo ya sanya mata wasu wasi ce to yanzu ga ki ban san halin da ɗana ya kishi na ta kai sama gaggiyar ruwa kai ba da ma dai na yi hankuri an ka yanke shi da turu ni mai likawar turu ya shaida na hin nasuwa da wannan ya yi tsoron ga dace in jefa shi cikin ruwa dabbobin gulbi da gifaye su canye shi ban san wanda an kai shi ba ai da na hankura an yanke shi nan na turbuda bina da kaina da ya himin da zuwa to haka dai ruwa yake ruwa na ɗauka wannan akwatin fanta halma'u bi hatta haufa bi inda furzati musaka jawari imrati fir'auna har ruwa ya kai shi bakin gaba inda su ‘yan mata wato kuyangin matar fir'auna masu yi ta hidima nan ne suke zuwa suna ɗebo ruwa suna ganin akwatin sai suka ɗauko akwatin suka yi niyyar su buɗe akwatin don su gami ya ciki ko suka ce da ganin wannan akwatin an san dukiya a ciki mai yawa don haka idan muka buɗe muka ga abin da ake ko da mun kai ma hajiya muka ce ba ga abun da muka ɗauko to ba za ta gaskata mu ba cewa ta mun dai ɗigon abun koya maka mu don haka mu buɗa kwatin mu bar shi wanda yake ba su yi ta komai ba sai a kai gaban ita matar fir'auna ana buɗe shi sai ta ga jariri fa'alƙa alaihi min ha mahabbatan lai yalka min ha ala'adin kato sai Allah jefa mata son wannan yaro wanda yake da ɗaya ba a taɓa samu wani son wani irin son da Allah ya samata na wannan yaro ina. to yanzu dai ga jariri gaban matar fir'auna ita kuma o musa tana can tana tunani shine Allah ce wa asbaha ummu musa farigan zuciyar o musa ta waye gari fanko ba komai cikin bancin tunanin ɗan nata shi ɗaya ciki to ana ganin wannan jaririn ɗan kwamitin yanka sai suka ɗauko kakensu suka taso matar fir'auna domin su yanke wanga jariri ai ga jariri na an samu Abdullahi da abu ce mai wa zalika min hutu ne mujagar ya mujagar to kaga wata fitina ko fatan naka fito na fitina ta duke tana ganin yan kwamitin yanka sun to da kaketacce musu akin ruhu ku bashi fa inna hadha alwahid la yazidu fi bani isra'ila wannan ƙwara guda ta littar bai ƙara komai cikin bani isra'ila balle ha ce ya zau barazana ɗan ƙwara guda ne ba ku kyale shi a shi ko shi barazana gaba ɗaya ku bar shi ya zo inda fir'auna ya neme ba shi kyauta wa in wahabali kuntum a hasantum wajawtu in dai ni zo ne roƙon ya bar min ɗan kyauta to kun kun kyauta kun yi daidai saboda gugagwata yake shi ba in ko fir'auna ce a'a sai an yankai to lafalukun ba zan zarge ku ba wanda na san sarki ya sa'i don haka nan take sai ta tashi ta tafi inda mai gida ta ce mai mai gida ƙurratu a yinin liwa naka kawai da zuwa cikin sutu ta sai aya ta tara ya ce kai mai gida ai wannan farin ciki ne gare ni ko farin ciki ne gare ka ai ya kunu naka zai zan maka farin ciki firawuna ce a ya dai zama miki an bar miki can ba amma ni fala hajjata ila lifi amma ni kan ban da wata bukata gare don haka ke dai da ke son shi ga shi an ban miki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wallazi yuqlahu bi ina rantsuwa da wanda ake rantsuwa da shi lau a karra fir'auna da fir'auna ya tabbatar ya ce to shi kenan an ya kuna qurrata aini lau ya zama sanyi ido gare shi kama a karra timratu kama yadda ita mata shi ta tabbatar la hadahu Allah kama hadada Allah ya shirya da shi kama yadda shirya da ita amma saboda ya ce shi bai da bukata gare shi ke da zai tabbata ita Allah ya shirya walakin haramahu zalika sai dai Allah ya haramta bai wannan don haka to yanzu an ba ta kyautar da fa arsalat ila man haulaha sai ta aika duka inda an zagayenta cewa duk wata mata wadda adda nono ta zo doa yanta biyu ne ta hatar lahu ziran don ta zaba masa matar da za ta sha da shi don ba wai kowace zaba a tara su a musu yanta a ga wadda ta dace to sai ko matan suka yi ta zuwa wajala kullama azatu ibratu min hunna turja'u lam yaqbal ala sadiha duk wata mata wadda ta zo ta ɗaukai ta rungume ta bashi nono annabi musa ya ga karɓa kai shi kuma ya ta kuka don kafin a hisa ya kwatin kamar da malamai sun ka ambata ya tsansa ga bakinsa shi ne nan ne allah ya ba shi abinci nan ne ke tsotsa nono ne ke sha ana hisa shi kenan yanzu ga yana jin yiwa kuka yake duk wanda an ka taho ta runguma duk irin dubara ta kai ta dai ta ga ya amshi nono ta sha kyamsa hatta ashfaqat imratu fir'auna ayyamta min al-laban har ita matar fir'auna ta ji tsoron yaron ba kai ya kishan ko ne nono ya mutu wannan abin ya bakanta mata ne to sai ta umarni ta ce a ta kasuwa da duk inda aka san mutane na taro a yayi kuwa a ce to matar sarki tana da dan jariri take son a samu take bashi nono a sanar kenan ko ina duk wata mata wadda ke iya zuwa ta zo an ta ji lahozeran ta a huzuhu min ha ta samu wata mai shara wadda za ta karfi wannan dangare ta mata ku aka yi ta turuwa na zuwa wata ta ji labarin ta zo musa ya ki hamsa ita kuma uwan musa tana can ta shiga damuwa game da shi wani hali ɗaya ke cikin ruwa dai sun ɗauke sun ɗauke kwati amma a san halin da sai ce mai uwarsa maryam usi asarahu wa dalbi bisa wanda je ki nemo mun labarin sa shin tafiki ya wata cikin gari ki gani ko zaki dan samu labarin sa ko kila ba sun kai shi wani yakin tai a hayyun ibni am kan akalat dawabu shin dana yana rayu ko dabbobin sun ci shi a wannan lokacin saboda damuwa ta manta ma da alƙawarin da Allah ya mata na cewa inna raduhu ilayki har tunan take shi wai yana rayu ko dabbobin sun ci shi saboda damuwar da ta shiga Maryam ne yawan zaje tana yawo da nesa sai ta linkai shi amma su ba san komai ba san cewa ya uwa shi tawa tana linka ne sai ta yi farin ciki faƙalat min alfarahi ita yawa ta ce sanadiyar farin cikin da take ciki bayan dukkan masu shayar da nono abin ya gagare su sai ga ta karama ya ta zo ta ce ana dullukun ala ahli baki ya kafu nuna wani ni zan nuna muku iyalan wani gida mata wani gida ko wata mata wani gida to za ta kula muku da wannan dan umamun na wani suna iyalan gidan masu nasiha ne ga yaro za su tausaya maka duk abin da ya kamata a yi na kula da yaro za su aka ce to shikenan sai aka dauki yarinya aka kai ta wajen matar sarki suka ce ma ya dari ke ma nusuhun lahu mi ya sanar da kai menene nasiha su gare shi ke ce masu nasiha ne gare shi hal ya arifu na sun san jaririn hana ka ga hatta shakkofi zalika dole shakka ta shige sa cikin wannan halan da sun san jaririn shi yasa kike wa lahu nasuna ko kaga nan ma wata matsala ce in tace eh to yanka ta bata gare shi sai abdullahi ɗan zai ce jubairu zalika wani to wannan ma wata fitina ce daga cikin fitinu an sa fitina na guda uku faƙalar sai ta ce a nusuhun lahu wa shafaqatuhum alaihi ragabatuhum fi zuquratil maliki kawai nasiha su da tausaya su suna kwaɗan ake sun sun shayar da ɗan sarki shine kawai raja a manfaatin maliki don suna tsammani idan suka yi haka za su samu amfani ga sarki shi na kawai kwaɗan amfani za su samu ga sarki shi yasa za su kula duk kula da kamata don haka fa'ar saruha sai suka ce to ta yake zo da wannan matan fantalakat ila ummiha sai ta ta yadda wata fa'abarat hal khabaru sai ta ce to ga abin da ke faruwa dan kiwa na wajen asiya yana wurin matar fir'auna keji keji an rasa mai sha da shi amma na ce akwai wanda ke iyawa shikenan an ciki ta hamdiki فجاءت امه sai wata tazo wala atu falamma wada'atu fi hijra tana aza shi ga kirjinta nazaila sadaiha kawai shi da kanshi sai ya zabura zuwa ga nononta fa masawai ka zuwa nonon ko attamta la ajamba huriya sai da gaba daya cikin sai cikin ya koshi wanda lakal bushara masu bushara ko suka tafi da ila ibrahim fir'auna suna inda mata fir'auna suna yastaushiruda suna ta masa bishara na cewa an karwajar na da ibn kizira mun samu da za ta shafi miki danki fa arsat ta ilaya sai ta aika ma ita wannan mata sace ta zo fa tarbiha ta zo da ita wa bihi tana dauke da dan falamma ra'ad ma yasnau biha sadda ta ga abinda yaron ke yi da uwar yace ma tace wa in kusitar da ibni haza ki zauna nan gidana ki ci gaba da shadamin dana fa inni lan ahubba shay'an qadhu hubbahu qadhu da dai ban taba son wani abu irin son da nake wanga dan ba don haka ki zauna nan gidan sarki nan zaki shadamin dana ita wa Musa ta ce la astati an ada abici to ranke dade ba ni ya barin daki na da yaya na ina da yaya can idan ni baro can ni baro yaya na da daki da to walakanta za su yi amma fa yan tsaba nafsuki idan babu damuwa an tuɗi ni ki bani shi fa azhabu bihi ila baiti in da shi can gidana fa yakunu ma'i ya zama yana can tare da ni la aluhu khairan fa antu bazan taba tauye masa wani alkhairi wanda nake aikata duk abin da nake yi zai masa wa illa in ko ba haka ba fa inni gairu tare ka tambayi wa liki sani ban iya barin daki na da diyana yanzu ka dara ta rage ga wa zakarat ummu Musa ma kana Allahu adha ya to anan ne ita Musa ta tuna alƙawarin da Allah ya mata shi yasa ta wani da ta ce a to ita ba ta bar ɗakin ka ta tuna wancan alƙawarin ko inna ratu ilayka ta sai ko ba za a yi wa illa a fata'azara alamra atikura to haka hinjire ma matar fir'auna ta yi keme mata ce lalle fa ita ba ta zama nan ita kan koma ta kai ɗakin sai da yaranta saboda bi wa aikarin annallaha mu'jiza wa adi ta tabbatar da Allah zai zartar da wannan alƙawarin farajat bi ila baiti abi wa ranna take aka bata an ce to ko ma da shi tun da ke ki zamanin fa ambatahu Allahu nabatan hasana Allah ya tsirar da shi tsirarwa wata kikkiawa wa hafizahu lima qad qada ya tsare shi saboda abinda Allah ya riga ya hukunta gare shi don haka falam ya banu isra'ila wa hum fi nahiyatil qarya banu isra'ila basu kushe suna nan gefen garin mumtana aina min as-saharati waz-zulmi an sun samu kariya daga walakanci da zalunci wanda ke cikin su albarkacin wannan yaron da wata daga cikin su ke shayarwa kaga nan sun samu su walakancin da ake musu falon mata ra'a-ra'a lokacin da yaro ya tsatsata ƙala ta bura'atu ya fir'aun da musa sai mata fir'aun ce ma'o musa a turini ibni ta yi kawata ko za ki kawo min ɗana in gani fawada ta hayau man sai ita wani musa ta yi wata alkawar ta ce wani ne wanda za ta zo domin ta gwada mata ɗan وقالت امراه فرعون to matar fir'aun tace ne huzzani ha ga masu ainihin kula da taskokinta da wayanda akai kokarin shayar da dan nono abin ya waya da duk dai duk wata mata wadda a cikin garin wadda ake ji da ita tace to ranka za za kawo mai tsana in gani don haka ran nan akwai gagarumin taro na tarbon wannan ɗan don haka mata ko duka gagaye to ko ba wai taro ɗaya ba la yabqa yanna ahadun minkum kar a tsare ga mutum ɗaya daga cikin ku kowa ya tabbatar da yau ya zo da wata kyauta wadda zai ba su a gadana da ministoci da daraktoci da sakatorori da kowa da kowa ran nan gaba ɗaya a taro fara wajen tarbo za a kawo ta da gani kuma kowa ya tauna kyautar da zai wadata kagabancin za a dan kenan haka ko an kai yake kuma wa ana ba'isatun aminan yuhsi alama da kullu insani miko kuma zan tura wani amintacce na wanda yake shi zai bi sama kowane abin da ya kawo don haka ko jidda kowa in ya kawo sai an wada abin da kawo rubuta don a san cewa wanda bai abin kwarai ba san bai abin kwarai wanda bai kawo ba san bai kawo ba ashe ko duk wanda bai abin kwarai ba ko bai kawo ya sa akwai akwai kura baya walam tazalil hadaya wan nihal wal karama tastakbiru kai tun sadda ya hito ko da kyaututtuka da karamomi ana ta tarbon su da ita tun lokacin da uwa ta hito daga ɗakinta ila an dakala ala imra'ati fir'auna har lokacin da aka shigar da shi inda matar fir'auna kyautuka zuwa ɗaya kai na masu shi kuwa ga mai masu ƙididdigar abinda an gaba su suna nan suna rubutawa falamma da hala alaiha na halatuwa karamar lokacin da aka shigar da shi inda take ita mata da kanta ta yi mai kyauta ta girmama shi wa fari hadbihi ta yi farin ciki da shi wa na halar ummuhu li huzni asariha alaihi don haka ita ma uwar aka yi mata kyauta saboda kikkiawan tasirin da ta yi ga wannan ɗan sun makalar sannan ta ce la'atiyar na bihi fir'auna ya ce tubari zan kai wa sarki shi ya gani kare shi wa yana can fada nan fadar maranta ake shi yana can tashi fada don haka ta ce za ta kai mashi ce gani falayan jaran na huwalar karmano shi ma zai bai da shi shi ma zan sa ya girmama shi shi ma sai ya ba shi kyautar girmamawa falamma da hada bihi alayhi a lokacin da ta shiga da shi inda fir'auna ja'alahu fi shi ma sai ya dauke runguma haka yana runguma taiko sai Musa ja gebe ka sai yaro da ka dauke ya ka da gebe yanzu ya ka ga wasa yanzu da jawo gebe to aka sai jawo gebe Fir'auna ya mutu hailal ardi yana jan gebe ga kasa to gani an ja gebe sarki su wannan halakakken makiyan Allah sun kace li fir'auna ala tara ma wa Allah Ibrahim nabiyo ashe ba ga wannan shi da Ibrahim Allah ya wa annabi Ibrahim alƙawari shi kaga waya jage min ka haka kai kasa shi na fa innahu zama annahu yarisuka wa aluhu wa yasruka wanga jage min da kaga ya maka wasar shi yana nuna shi zai gade ka shi zai dauka ka kanka shi zai kayar da kai shi na jage min ke mi kaga ka suka gami fir'auna fir'auna ce ta fa arsala ila zabbahi da ce to ina yanka ina kwamitin yanka su taho abdullahi da abu ya ce ba ibn jubair ce to wagga ba wata fitina ta ko fatan naka fituna kaga wata fitina ta hudu kenan yanzu gashi ya kai ya dan tsara ta kuma gashi firawa ce an kwamitin yanka su zo su yanka ba da kullu bala'in ibtila bi to haka dai ya bi bayan kowane bala'i wanda aka jarbe shi wa urida bi wanda aka duhe shi sai ya ce ma to kaga wata fitina to nan take faja'at imratu fir'auna sai matar fir'auna ta zo fa qala ma badalaka fi hadha gulam mi bayyana gare ka wannan yaro haka ce dan kuma ce kan zo kuma allazi yuhabtu li wanda ka riga ka bani shi kyauta kuma ya za'i zaka ce zaka yanke shi fa qala sai ce ala turinahu shin bahigansa bai yanzu amu yana ri annahu ya sarau zai kayan san wai azo ni zai dauka kaina bai ga abin da ya bani faƙala ta ce a iji albaini wa bai na ka'amuran ina so ka sai wani al'amari tsakanina da kai wanda yake raufi da haka ta wannan al'amarin za a gane gaskiya sai ce to ta yake ki abin da mi za a yi don haka sai ta ce ta samu ƙanƙashin wuta guda biyu garwashi guda biyu jajar ta samu lu'ulu guda biyu faƙarrabahunna ilaihi sai ya kusanta su a gare shi kaga fa in badashar bil lurataini idan ya dauki lulun guda biyu yanne sanci wannan garwoshi farif annahu yaqilu to zaka ga cewa to da hankalinsa don haka kenan jan gemin ka dai da gangan ne wa in tana walal jamrataini in ku haka ga ya dauki wannan garwoshin bai dauki lulu ba to ka sani cewa anna ahadan la yu'assiru la yusiru al-jamratayn ala al-ratayn wa yaqilu ba wani wanda zai dauki garwoshi ya bar lulu alhali da hankali to dan za ga kenan harka kurciya ta ba da gangan ne ba fa qarraba ilayhi ana kusanta ku gare shi fatana wala jamratayn sai ta kawai zai dauki wannan garwoshin amma shi da kansa ne maza maza fanta za'ahu ma minu ya kwace wannan garwoshin mahafata a yi harka da dokar su kone mai hannu to kaga dai an ci jarwa ke nan ba ƙalatin mar'atu ala tara sai wata ce to ka gani kai mai hankali ka ta yaya zuwa ɗaukar garo shi ga ruri firawunan da kai ne kwaɓe hannu ne don kashe ka hannu ne ya ƙone fasar wallahu anhu ma ba'du ma kana ka hama biyu sai Allah juyar da shi daga gare shi bayan ya kashe shi wa kana Allahu baliga amrihi fihi amri Allah sai ya isar da al'amarin sa inda so to ana cikin wannan falamma balaga ashuka lokacin da karfin sa ya kai wa kana min ar-rijal zaina daga cikin mazaje lam yakun ahadun min ali fir'auna ya khalusu ila ahad min bani isra'ila ma hu bi zulmin wala sahara don haka babu wani ɗaya daga cikin mutanen fir'auna wanda ke kebantar da wani zalunci ko wani walakanci ga wani isra'ila musa bai bai da ya ga wanda daga cikin mutanen fir'auna ya sai walakanta cikin mutanen isra'ila hanawa yake attamta da kullul imtina'i har gaba da yadda sun gabari da sun san cewa to wallahi mutanen kun kaso ka mutum wani abu musa hanawa yake kaga bani isra'ila sun fara samun kariya to dan gidan sarki na hajiya da shi kaga dole a shawa bai lahiya na ya samu girman to ana nan wa bainama Musa alaihi salamu yamshi fi nahiyatil madina wata rana Musa yana tafiya a gehen birni sai ga wasu mutane guda biyu suna fada ɗayan su fir'auniyun guda isra'iliyun ɗaya yana daga cikin mutanen fir'auna kabilar fir'auna guda ko yana daga cikin kabilar bani isra'ila fastagasahu al-isra'iyu ala fir'aun sai shi dan uwansa da ke cikin bani isra'ila sai ya nemi Musa ya agaza mai akan wannan da yake a cikin kabilar Ibrahim fir'auna Musa a wani lokacin ganin walakancin da wancan fir'auni ke wa isra'ilin ya husata kushi mai tsanani saboda mi ya riko shi alhali bai san matsayinsa ba daga cikin bani isra'ila bai san kariya da ke ba bani isra'ila ba la ya'lamun nasa illa annama zalika min arda'i mutane ba san cewa yana da wata alaka da bani Isra'ila kawai dai abinda sun ka dauka don ya sha nonon ba Isra'iliya shine kawai tangataka ba sai ita ta haife shi ba illa an yukawina Allah subhanahu wata'ala kawai sai Allah madaukin sarki ya linkayar da Musa daga wannan alama lan yaftari alaihi ghairu akan abinda wani sa bai linkaya ba tunda shi kan shi kawai ya tashi ya tashi da shi no ai bai gane ita ta haife shi kawai Allah ya sanar da shi nan take da ya kokari ya ba su magana ya ga wancan ya hinjire fa wa kazahu fa wa kazahu Musa fir'auni sai Musa yawa shi ba fir'aunin kulli mana jimke hannunsa ya zungurai wannan kuma sai zai sadiyar mutuwarsa wale zarahu ma hada illa Allah azza wa jalla wal isra'a lokacin da ya wannan babu kowa wanda ya gani daga Allah ya saboda an kai sai wanga mai Isra'ila da an ka agaza ma Musa yana ganin ya buge wannan kawai ya mutu ba haka yi niyya ba yace haza min amali shaytani innahu aduwwun mudillun mubin wannan aikin shaytan ne lalle shi shaytan maki na mai batarwa kuma wanda yake batarwa sa bayyana take kamar wajen zuwa cikin suratul ƙasasi ayata goma sha shida ku yanzu gashi ya kashe wani don haka fa'az ba fil madina ta ka'ifan ya tara ƙabul ahabara yawaye gari a cikin gari yawaye a zuwa cikin gari gashi na jin tsoro yana jiran yadda labari zai watsu har a gaya mu fir'auna musa ya yi kashin kai fata fir'auna sai ya zo ma fir'auna fa uke fir'auna sai aka zo inda fir'auna fakila lau aka ce masa inna bani isra'ila qatalu rajulan min ali fir'auna aka zai gunta za ka ce to bani isra'ila sun kashe wani mutum daga cikin mutanenka wa huzla na bi haƙina ka an san muna haƙin mu wala ta zallau kakka rangwamta musu yanzu an kawo ƙara ga ɗan su an kashe amma ba su wannan su kashe ba kawai suka azaba bani isra'ila suka ce to bani isra'ila sun kashe wannan kuwa don haka karɓar muna haƙƙin mu kakkai musu rangwame firawunan ce to na shi ibu ne ƙatar ku taiku nemo mai wanda kashe shi yi mai hukunci wa manyan sharwa da kuma wanda zai ba da shaida cewa shi ya kashe shi ɗin fa innal malika wa in kana sagawahu ma qaumihi la yastakimu lahu an yaqida bi ghayri bayyinati wala sabtin don haka sarki duk da matsayinsa ta da mutanen da yake karkata zuwa gare su to bai yiwa ya tsaye don wani haddi ya kashe wani akan an kashe musamman ba tare da an samu bayani an samu tabbacin cewa wanda kashe shi bai yiwa tsaye kawai kawo mu wanda cikin bane isra'ila kashe ko kuma dole ya farko da kashe don haka ko da nika karkata da ku fadal buli ilma zalika ku nemo min ilmi wannan ahudu lakum bi haqiqatin karɓa muku haƙin ku to yanzu kaga dole sai a sa yan bincika asiri kaga aiki ne ya zama na me yake ce musu aiki ya zama ya sai su ka taya su gano saboda ba guna wanda aka yi daya gane haka baro baro su za su shiga nan su fita can har su ga cewa an gano wai wannan aikin fa bainahum fa bainahum yatufuna wala yajiduna sawta suna ta zagayawa da suna dan bincike ba su samu tabbacin cewa ga wanda kashe shi ba izbi Musa min al-gaji sai ga Musa waye gari kadar azalikal isra'ili yuqatilu rajulun min ali fir'auna ara sai ga wannan ba isra'ilin kuma yana fada da wanda daga cikin mutanen fir'auna to yau ma ka bajje wasta ga sol isra'ili al fir'auna sai shi bai zira ce Musa a gazanni tun da ya ga jiya ya nemi agajinsa ya agaza har wancan ya zo sarja mutuwa to yanzu ma ya tadda faɗa yanzu ma ya nemi agajin musa to ashe shi bai sani ba ko da yake neman agajin musa musa ya riga ya da na sani akan abin da ya faru jiya don ba niyya kashi yayi ba niyya ya raba wada yayi to gashi ya zo sarje mutum mutum bai san ya da na sai aka wannan ba sai yanzu gashi ya zo yana cewa a ga zai kuma don haka sai ya bayyana ma Isra'ila hushin sa alhali amma abin da yake nuhi duk da hushin da ya nuna wancan mai Isra'ila yana nuhi ya kama wancan ya hana shi cutar da ba Isra'ila yace malil isra'ili lima fa'ala bil amsi saboda ganin abin da ya aikata jiya da yau ce in naka laga yin gurin kagan ganin halakakke haka ko bayyanannen mai wanda da bayyanannen halaka wai mana kamar kace kagan kadan ba mutum kirki hake ba to ciya wannan kawai fa nazara al-isra'ili la Musa kawai sai ya kalle shi ko ya hargita ya azayo gare shi za ko ba yace fai za huwa ga dabanu sai ga kaya ya husata kuma gashi ya ce bai ba mutum kwarai hake ba fitinan ne hake jan magana a gare ka ya ga irin hushin da ya jiya wanda ke cikin hushin da ya kashe wancan sai ji tsoron kada ya zan ma kala innaka laga wiyu mubinun kai ya zan yau kuma shi na aka bi ya zan shi zai buga wala bai kun arada amma shi Musa ba shi ya nufa ba inna ma arada fir'aun yana nufin wancan yana nufin ya kama wancan fa hafal isra'ili to ba isra'ili ya tsoro yace ya Musa turidu an takatula ni kama ka tsasa nasan bil alfi kaga ya tona fili yace to Musa yanzu ni kuma son haka kashe ni kamar da ka kashe mutun jiya kaga shi yadda mai agaji amma ko gashi ya tona fili yace Musa son haka ka kashe ni kamar yadda ka kashe mutun jiya wannan asurtu kasan suke na aya ta 19 sannan shi ya faɗi wannan magana makhafata an an yakuna iyahu arada Musa kada ya zama shi na Musa ke nufin saboda hushin da ya yi fata taraka shi kowace bufirar na ya ka sai ya kama kai ne ya ce ta yanzu ka mun gano wanda kashe ɗan'un don haka sai ya tafi inda mutane ne ya ba su labarin ga abin labarin da jiya ga wannan ba isra'ilin ya ce ma musa a turidu an takatula ne kama katalta nafsan bil'amsi don haka yace kun ga dai kenan wanda aka kashe Musa ya kashe shi don yau ina hada da wani bai Isra'ila Musa na zuwa bai Isra'ila yace ka a gazan Musa Musa da yace ka ganka nan mutumin banza hake jan magana gare ka bisa kai kullum baka zama la kullum sai fada to da yaso sai bai Isra'ila ya ga Musa ya hasala sai ce a Musa kana so ka kashe ni kamar da ka kashe mutum jiya kun ga kenan Musa ya kashe wancan don haka aka fada wa Fir'auna wannan sai ce to da yanko mutum yanka aiki ya samu musan gare yanke shi za a yi don haka ya tura yan kwamitin suka bi hanya wadda mafi girma suna ta su takama sun san dai cewa musa ba zai kukuce musu ba sun san ci mishi za su yi sun san yanko za su yi tuna ce na wuri kaza kawai suna ta hankali kwacce ashe akwai wani mumini mutumin wanda yake daga cikin mutanen amma yana son Musa din ya bi ta gehen gari ya zagaya a guje ku don ya samu ya riga su inda Musa tun da yake yana wurin kaza yana rigan su koken faha barahu sai ce to Musa fa ka san nayi ga yanko ce yanka na ya zo maka za su zo su yanke ka tun da an gano kai ka kashe wannan mutun jiya abdullahi da abu da ce wa zalika min al-futun ya mun jubair dan jubair ka ga gaba fitina ce wa fatan naka futuna ta hudu kenan ko Musa ya fita yana mai jin tsoro ya ta sama hanya kawai wadda ta ta sama wajen Madina ba wai don ya sai inda yi ba yanzu misali kamar a ce mutum ya fita da gari a ce ya kama wannan hanya sai a ce kawai ya kama hanyar argungu misali kaga ba don ya sauri ba illa dai ko kuma ya kama ana cewa ya hita nan wajen mu ya kama cewa ya kama hanyar illela amma ba don ya san da yi ba to kawai da ya kama hanyar wanda yake ta ke biyin zada madayana madina kuma wata ƙasa ce daban wadda ba ta cikin ƙasar egypt ba ta cikin ƙasar masar cikin ƙasar da fir'auna ke mulki kama ce mutum daga nan ya ta sama nijar kaga nijar tana daban najeriya na daban don haka da mutum an wargagai najeriya na so aka sai da ya fara nijar ai shi kenan kaga sai dai a wata hanyar ta diplomasi amma dai ba a bi ne ci a cin mace a kashe don ya tsallake boda to shi ne da ya kama hanya bai sai inda ya ba illa dai kawai yana kyautata da son Allah shi zai taimake shi shi na cikin wannan tafiyar kamar da Allah ya ba labari a cikin suratul qasas aya ta 22 zuwa ta 23 yana cewa asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil bari kawai bi wannan hanya na sa ran ubangiji na ya shirye da ni ga hanya wadda madinaciya wato wasu malamai sun ce sawa sabil yana cikin tafiya da ilko hanyoyi sun rabu wagga ta yana wagga ta yana wagga ta miƙe to nan ne ce yana sa ran da Allah shirye da ni ga hanya wadda madinaciya sai bi ta tsakiya yana nan yana tafiya walamma warada ma a madiyan lokacin da ya kai mashayar madiyan wato inda bakin ruwa inda nan ne makiya yake bar ruwan dabbobin su Allah ce wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun ya samu wata al'umma daga cikin mutane suna ban ruwan dabbobin su wa wajada min dunihim imra'atayn tazudani amma ya samu koma bayan su akwai wasu ƴan mata guda biyu sun tare nasu dabbobi ba su iso suka sha ba to annabi Musa sai tambayi ƴan mata ce ma hada ba kuma menene labarin ku ga ko an kun koma gehe ba ku ban ruwa tare da mutane ne faru sai suka ce masa laisa lana quwwatan nazahimul qawm ba mu da karfin da muke zuwa muna turere ne da mutane mu ma mu da ruwan ba namu da kofi innama nantaziru fudulan hiyar muna jira in sun gama ban ruwa ɗan waɗannan da suka raga wannan dabalin na ganin kila ba ku san dabali ba a wasu daga sun kallon na ce dabali wato bayan an zo shanu sun shiga ruwa sun sha sun sha ka duk za su gurɓace su yanzu na abin da ya rage shakona kawai su sun garwa da laka to suna addaba ne yawa su addaba ne na to wannan suka ce su ne muke jira mu dan samu wannan dabalin mu bawa namu da gobe musu sha musa ce to ai wannan bai yi ba don haka sai ya tafi duk da gajiyar ta da yawa da yake ji ya kutsa shi ma ya musu ban ruwan kamar kowa su ma da bugun su sha ruwan na kwarai waɗanda na kowa da sha don haka idan ya kada guga to zai kwalho ruwan masu yawan da yake duk masu ban ruwan da ba wanda ke jawo wannan ruwan har ya kasance shi ne farkon makiyaya da dabbobin suna fara kushi saboda shi ya ɗebo ruwan abin iko Allah ne in ya zuba sai su ta sha to wannan har ya musu ban ruwa sai suka juya dabbobin suka koma wajen babansu sai baban ya ga sun saurin dawa dama ya sai an gaba da ba su ke zawa ƙarshe sai mamaki abinda a saurin dawa su haka shi ko Musa ya koma wajen karkashin inuwa ya zauna kamar wanda zuwa ayata 24 a cikin wannan surta al-qasas sai yace rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqir yace ya Allah wannan abin da ka sauko min da shi na bukata na wannan alkhairi kaga shi duk wannan wahala ambace ta khair lima anzalta ilayya min khairin bai ce waka wahala da ni Allah sai ce Allah wanga alkhairin da ka saukar da mini faƙirin mabukaci nike Allah yana bukata agajinka don haka suna komawa baban nasu ya yi mamakin yadda sun kai saurin komawa ga dabbobin sun ƙoshi baban ce yana lakumar yawon zaci anan yawa ko abu da ya faru don haka suka ba shi labarin da abinda musa ya yi to sai umarci ɗayensu ta je ta kirawo musa ɗin ta je ta kira Musa to lokacin da Musa ya zo inda shike yace masa ya gaya masa duk abin da ya faru kamar wanda ya zo a cikin suratul qasas din dai aya ta 25 dottijo yace mai la ta khasna jauta min alqawmi zalimin karka ji tsoro ka tsira daga mutane azzalumai don fir'auna da mutanensa mulkin su bai kawo mu ba cikin kasa ta muke wata kasa muke daban mai cin gashin kanta don haka nan bai da damar tsallako ne ya kama kai maka hukunci kwantar da hankalin haka tsira to ganin haka ɗaya daga cikin 'yan matan kamar da Allah ya ba labarin su suka sani ayata 26 ta ce masa ya abatista ajirhu inna khaira manista ajarta alqawiyul amin baba kai jinga da shi ya kama wani kiyo domin shi ne mafi alkhairin duk wanda za ka yi jinga da shi wanga ya fi shi saboda mai alkawiyu ga shi dai da ƙarfi mun duba irin gugar da yake jawowa duk mutanen garin ba mai iya jawo irin wannan gugar sannan al'amin amintacce ne to bai yana jin wannan magana sai kishin 'ya'yansa mata ya kama shi ya aka yi ku da kuka haɗu shi yau yau ɗin nan ya kuka san mai ƙarfi na ya kuka san mai amintacce ne sai yake tambaye su ma yi duriki a maku wata wa ma amanata ina kin samu labarin ƙarfinsa da amanarsa ta ce amma wato amma ƙarfinsa fa ma ra'aitu minhu fi dalwihi na sakalana abunda ni gani ga guga a lokacin da yake muna ban ruwa lam ara rajulan qatta aqwa fi zalika sakalinu ban taba ganin mutumin da ke da karfin jawo irin wannan guga in ba shi ba ko dan gano akwai karfi ga wannan yaro yace cewa da nace baka amini na ko amintacce na fa innahu nazara ilayya ya kalle ni lokacin da ni taso masa da kace zo kirawo shi wa shakisu lahu ni bayyano masa falamma alima anni imra'atun sawwaba ra'sahu wa lan yarfa'u lokacin da ga ni mace ta taso mai nake sai dora da kansa bai koma daga kansa ba ballan tana kalle ni hatta balagtu huri sarka sai da kai mai takardar ka ta rubuta yana karanta takardar sannan kuma yake mini imshanti biyo bayana bai sa ta gaba yana kallon ta ba yace ki biyo da baya wan itiliyar dariqa ke rinka ba da tsawar hanya eh inda ake bi dama na kice min dama inda ake bi hagu na kice min hagu inda ake bi kiyawa na kice min mike haka kuma suka tafi falam ya qala hadha illa wa huwa amin bai aikata wannan face saboda yana amintacce fasara an abiha wa saddaqa don haka abunda babanta yake tunani ya jaye sai gaskata ta wa zanna bihi allazi qalat don haka yazzaci abinda sanadi shi ya tabbaci wannan magana sai mutumin shi dottijon ke ce masa hallaka an unhika an unki haka hidarna tayyahataini ala an ta'jurani samaniya hijaj fa in atamamta asharan fa min indika wa ma uridu an ashqa alayka satajidu insha Allah min salihin ita alkasa ta ayat 26 uba yace to yanzu kai samari kana bukatar in aurar da kai diyata guda daga cikin wayannan ƴaƴana guda biyu amma abinda a sharadin sadakin auren an ta'ajura ni samaniya hijib kai min kiwo na shekara takwas jingatta kai ta sadakin wannan auren to bayan dai ka shekara takwas shi ke nan dai jingata kammala amma fa in atabunta ashirin in kaga dama kai min fiyo na shekara goma saboda karamci da mutunta a hume inda ka wannan ta rage daga gare ka wa ma uridu an ashuka lai ka ban so in tsananta maka kuma in Allah so idan ka daure kai wannan sata jirni insha Allah min salihina zaka same ni cikin mutanen kirki to kuma dai ya ce mai ya bari har sabon farkon yini sannan a karanta mai wannan futunu to kuma dai mun bari farkon yini kuma gashi mun fara fututun ba mu kammala ba ga lokaci yayi don haka insha Allah da sauran futuru din nan za mu basu har sabon yiri kuma insha Allah fatar abin wakarta dai da Allah da dai kura kura Allah shi ya ce muna don haka sai ka kiyaye muna inda muka sai insha Allah gobe za mu dora daga nan muna dai wa fatan naka kutuna